أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء نعم إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
me yasa لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وصول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني ميتار البركة نلاربا شدة وتر رمضان هجر الشقبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا دودا دا شكرا دليل دا شكرا أربعين دا wanda ya yi daidai da 29 da watan hudu watan afril miladiyar haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiyya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta sha biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul namal fadin allah subhanahu wa ta'ala wa waritha sulaimanu dawud wa qala ya ayyuhan الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إذا مقارنة من تآير سيد مشيك بدئكم الله سبحانه وتعالى سي الله يجي ولقد آتينا داود وسليمان علما ميسوكتي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا إن هذا لهو الفضل المبين
Allah ya ce walaƙad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah ya ce walaƙad haqiqan littahaqiqi ataina Dawuda wa Sulaimana ilma Allah ce mun bai wa annabi Dawuda da ɗanɗansa annabi Sulaimana ilma ilmi wanda suka ce ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi Sulaimana da babansa annabi Dawud ilimi guda biyu ilimi na lahira da kuma ilimi na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi na zamantakewar rayuwa sannan kuma Allah ya ba su ilimi na addini wanda da shi ne ake mutu shiga aljanna da shi to Allah ya ce mun dai ba su ilimi sai Allah ka shi a nakira ilman ilimi daga cikin ilimin da aka baiwa annabi annabi Dawud da annabi Sulaimana akwai ilimin watan ilimin qiyada ilimi na jagorancin al'umma Allah subhanahu wataala ya sanar da su ya karantar da su yadda responsible yake jagorancin al'umma majalisa na jagora wa qala alhamdulillah da Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi Imam Tabari sai ya ce sai suka ce alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata da ubangiji wanda ya fifita mu akan diyawa daga cikin bayinsa masu imani na daga cikin baiwar Allah subhanahu wataala ya fifita dan adam annabi a rayuwa shine Allah ya baka ilimi to cikin ilimin da Allah ya ba su kuma suka ce akwai annabta Allah ya ba su annabta da kuma ilimin zamantakewar rayuwar duniya sai suka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa qala da annabi Sulaiman da babansa annabi Dawud sai suka ce alhamdulillah ai as-sana'u wa shukuru lillahi yabo da godiya su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala alladhi faddalana wanda ya fifita mu ala kathirin min ibadihi ibadihi almu'minin akan diyawar daga cikin bayin Allah masu imani ba mu kaɗai bane ke da imani a duniya amma sai Allah subhanahu wataala ya fifita mu da annabta da kuma watan mulki malamai suka ce wannan idan kana buƙatar Allah subhanahu wataala ta'ala wato ya ƙara maka ni'ima akan ni'ima ka zaman to mai godiya daga cikin abin da ke ƙara ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala akan bawan Allah duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ni'ima a rayuwa to ka zaman to mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala har ma suka buga misali da hadisin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inda annabin Allah yake cewa ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair abin mamaki da al'amarin mai imani walaysa lidhalika illa mu'min babu wanda ya samu wannan abin da ya kamata a yi mamaki a cikin sa sai mai imani madalla ta ina asabahu khairun sai shakara fa kana khairul lah idan wani alkhairi ya same sa Allah subhanahu wataala ya taimake sa a rayuwa ya haddace alqur'ani ko ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shakara sai ya gode wa Allah ya san ba yin kansa bane wa ina asabahu sharrun in kuma wata jarrabawa ta same shi a rayuwa sabar sai ya haƙuri da jarabar da Allah ya masa fa kana khairul lahu sai ya kasance alkhairi gare sa gashi kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara wa annabin Allah annabi Dawud da shi da dandansa wato cikin baiwa dan Allah ce wala in shakartum la azidannakum da lokacin da ka zama to mai godiya wa Allah subhanahu wataala shi kuma Allah yayi alkawarin zai gode maka idan ka waye gari ka zo gudun baki ba abin da kan mallaka sai da bino da ruwa ka gode wa Allah subhanahu wataala wani bai samu damar yin azumi balantana ya fitar da bino da shi bude baki da dabino da ruwa Allah ya bashi damar yin azumi ba sai ka gode wa Allah subhanahu wataala idan kana tafi a ƙasa sai ka gode wa Allah subhanahu wataala wani bai da cinin da zai tattakawa da ƙasa ya tafi kaga Allah ya maka ni'ima mai girma idan kana tafiya a keke ka gode wa Allah subhanahu wataala wani bai da bilokin da zai hawa bai mallake ta ba kana saman mashin ka gode wa Allah subhanahu wataala kana a mota ka gode wa Allah subhanahu wataala a jirgi ka samu ka taka ka gode wa Allah subhanahu wataala shi duk abin da Allah maka na rayuwa ka zama tun mai godiya wa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya kara maka akan nemar da Allah subhanahu wataala ya sai Allah ya ce wa waritha Sulaiman Dawuda annabin Allah annabi Sulaimana sai ya watan gadi babansa annabi Dawud Allah ce wa waritha Sulaiman Dawuda annabin Allah annabi Sulaiman sai ya gadi babansa annabi Dawuda masu suka ce menene ba wato Sulaiman ya gada shine ya gadi nubuwa ya gadi annabta da kuma ilimi ilimin mahaifinsa Allah ya bashi wannan ilimin sannan kuma ya gadi babansa ta bangaren annabta baban shi annabin Allah ne to Allah ce annabi Sulaiman ya gadi babansa annabta ba ta kudi ba domin annabawan Allah mu gane jama'a ba a gadon annabawan Allah ta dukiya duk abin da annabi zai mutu ya mutu ya bari na dukiya wannan ba a raba ma magadansa shi ana raba wa tal ana sadaka ne haka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya ila nurat mu taron annabawa annabi yace ba a gadon mu in mun mutu mun bar dukiya ko dirili nan manzo Allah ya annabi ya bari to ba a cewa bari a kasa da zakar misul hadil unsayi shi a diyan annaba babu wannan duk abinda manzon Allah ya bari manzon Allah ya ce sadaqatun sadaka ce ake wa bayin Allah to abinda annabi Suleiman ya gada shine annabta kuma babban gado ta gadi annabta ai ai duk dan duk uba na gari yana bukatar dan sa ya gada ta harkar malinta to ga annabin Allah annabi Suleiman ya gadi babansa kuma malami kuma ya gadi annabta da mulki Allah ce wa warka Suleiman Dawud annabi Suleiman sai ya gadi watan babansa annabi Dawud alaihi afdalus salatu wa atammu taslim wa qala sai annabin Allah annabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane ulimna mantiqat tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu Allah ya yi muna baiwa ya darajanta mu a rayuwa daga cikin nimar da Allah ya muna annabi Allah ce ulimna an sanar da mu ai allamna Allah Allah ya sanar da mu mantiqat tayyib wato zance labari kuma hadisin maganar tsuntsaye daga cikin abin da Allah ya bai wa annabi Sulaimana ga annabta ga kuɗi kuma ga mulki annabin Allah ne kuma ba faƙi ba talaka bane sannan kuma ga mulki kuma ga annabta kaga Allah ya tattara min tattalin duniya gaba daya yace ullimna mantiqat tayyib an sanar da mu Allah ya ba mu ilimi daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya karanta shi mu akwai mantiqat tayyib Allah subhanahu wataala ya sanar da mu wata magana tsuntsaye wa aswat jami'il haywanat da kuma dukkanin watan dange sautin na dabbobi Allah ya kantar da annabi Suleiman in rago yayi magana a karamar Allah annabi Suleiman na ji kururuwa ce magana annabi Suleiman na ji kyashe yayi magana annabin Allah Suleiman na ji rago in yi magana annabi Suleiman na ji basuru in yi magana annabin Allah Suleiman na ji kaza in ta cara annabi Suleiman na ji kai ne in yi kuwa annabi Suleiman na jin abin da ya gai Allah ya ce wa annabi su annabi su ya ce wa ulimna man fi taqtayn Allah ya fifita mu ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta shemu ya sanar da mu man fi taqtayn wato zance na tun da dukkanin dabbobi gaba daya sai ya ce wa utina min kulli shay sannan kuma Allah subhanahu wataala ya babu min kulli shay min kulli shay min khairati dunya yu'tiha al-usma duk abinda Allah yake baiwa masu mulkin duniya Allah ya tattara ya bamu duk abinda Allah yake bayo mai mutum mai mulki a duniya mu Allah subhanahu wataala ya bamu sai ce wa utina min kulli wa utina min kulli shay'in inna hadha la huwa al-fadl al-azim ay fadl al-mubin yace tabbas wannan abin da Allah ya muna gashi Allah subhanahu wataala ya sanya muna mulkin aljannu haka ba taba shugaba ba a duniya eko ba taba shugaba ba a duniya wanda yake yayi mulkin aljannu a duniya babu shi ba taba shugaba ba eko eko ba taba shugaba wanda ya yi mulkin aljannu a duniya babu shi sannan ba taba shugaban da yake jin magana tsuntsaye ba a duniya babu shi ba taba shugaban da ke jin magana raguna a duniya babu shi amma raƙumi babu shi amma annabin Allah sai Allah ya bashi sai annabin Allah ya gode wa Allah ce inna hadha la huwa al-fadlul mubin tabbas wannan falala ce mai dimbin girma kuma falala ce wadda take bayyane gashi Allah subhanahu wataala yayi mu wannan yayi mana wannan wannan falalar a rayuwa jama'a muna fahimta yace inna hadha lalle wannan abin da Allah ya muna la huwa al-fadlul mubin shine falala mai dimbin girma a rayuwa duk falar da kake gibi ta dukiya ce Allah ya bamu akwai kuɗi je sai da kanka da kasa an ce shugaba jagora akwai kuɗi kuma ga mulki sana kuma ga annabta kuma ga karatu Allah ya basa yace lalle tabbas wannan falala ce falala mai girma sai Allah ce wa hushira li Sulaiman wa hushira لسليمان الجنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل نعم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم me yasa لا يحطمنكم سليمان Mm.
وجنوده وهم لا يشعرون Allah ya ce wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un hatta idza ataw ala wadi namlin ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun Allah ya ce wa hushira li Sila- li Sulaiman junuduhu sai aka tattara wa annabi Sulaiman rundunarsa annabin Allah annabi Sulaiman Allah ce wa hushira lu Sulaiman junuduhu sai Allah subhanahu wataala ce aka tattara ay jumi'at lahu juyushuhu aka tattara wa annabi Sulaiman rundunarsa ta yaki min aljinni Allah ce daga cikin wa'annan rundunonin annabi Sulaiman akwai aljannu wanda yau in ka ga in ka ji in aka ce mutum ma aljanni gari shi kana kana tsoron kusantar shi to Allah ce shi cikin rundunonin annabi Sulaiman akwai aljannu wal insi da kuma al- akwai mutane a cikinsa cikin rundunarsa wattai da kuma tsuntsaye kaga Allah subhanahu wataala sai ya dauko dangin abubuwa gaba daya idan me mutane aljannu da kuma dabbobi sai Allah ya ce to duka cikin waɗannan abubuwan sai fi guda uku akwai su cikin rundunar Annabi Sulaimana ga aljannu Allah subhanahu wataala ya hore mai ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila ga sunan Allah subhanahu wataala ya hore masa mi anna- ya hore masa watan mi tsuntsaye sannan kuma ya hore masa aljannu kuna Allah ya ce wa tsaira yusabbihna ko aljanwa ta tsuntsaye suna tasbih tare da annabi Dawud da annabi Sulaiman kaga Allah subhanahu wataala ya musu baiwa baiwa mai girma da mu mu same ta ba to Allah ya ce wa hushura li Sulaiman junuduhu Allah ya tattara sai aka tara wa annabi Sulaiman Allah ya baiwa annabi Sulaiman rundunarsa dami min aljinni ta aljannu wal insi da mutane wat tayri da kuma tsuntsaye ga su gaba daya sun fito askarawa ne nawa na annabin Allah annabi Suleiman Allah ce fahum yuzaun wa'annan su suna cikin tsari na tafiya wani bai tsere ma wani an tsara wasu na gabas wasu na yamma wasu na gaba baya kuma mala'iku ke gadinta jama'a mun fahimta Allah subhanahu wataala yayi masa wannan baiwa ga aljannu suna tafe ga mutane na tafe tsuntsaye kuma na saman annabi Sulaimana maluman tafsir suka ce suna wa annabi Sulaimana kuna lokacin da ke da kuri akwai rana in akwai in akwai rana cikin abin nan ana tafi akwai zafi to sai annabi sulaimana tsuntsaye sai su zo su bude farafukan su annabi sulaimana una baya bukatar aka masa wani climatizar shi annabin Allah ne ga tsuntsaye Allah subhanahu wataala ya ba su Allah ce fahum yuzauna su suna cikin tsari na tafiya sannan kuma ba wanda ke gabata akan wani kuma ba wanda ake bari baya kaga tsari na jagoranci ana tafiya wato karkashin jagorancin wa annabin Allah annabi Sulaimana Allah ce hatta idza atau ala wadin namali sai ga su har sai suka zo cikin tafiya ake sun fito za su kai kasar Sham za su je kasar suna sama hanya da suka zo kasar Sham Allah ya ce atau ala wadin namali sai suka zo da wani kore na tururuwa gida nami na tururuwa ba su kai gare ta ba amma tururuwa sai ta magana qalat namalatun sai ɗaya daga cikin tururuwan da suke watan rayuwa a wannan kwarin sai ɗaya daga cikin ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa tana kiransu wasu wanda suka ce shugaba ce daga cikin tururuwa wannan shi kina ku cewa wai ka zauna baka da shugaba kana cikin bata tururuwa ta yi ka hankali dan ba ta yarda ba ta yi tahiya ba ta da jagora qalat namlatun sai wata tururuwa daga cikin wa'annan turus ta ce ya ayyuhan namadu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum kowanne ya shiga gidansa ku yi kokari kowace ta koma cikin gidanta la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun kad annabi sulaiman ya zo ya kakkayya ku da shi da rundunarsa ta hanyar take ku da cinai ba su sani ba malu suka ce yana cikin ajaib na alkur'ani wannan ayar tururuwa ce wata ke kyautata wa annabin Allah zato kadibi shi yasa ake bukatar mu zaman to masu kyautata wa juna zato ka zaman to mai kyautata wa juna dan uwanka zato na alkhairi kadda mutum yayi abu ka ɗauka ka fassara wata fassara wadda ba ita ba ka zama to mai fassara ɗan wanka wato zato na alkhairi zanubin mu'minina khaira kaga cewa ta la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu kada sulaiman ya zo da rundunarsa su take ku su tankake ku amma wa hum la yashuruna wallahi lokacin za su wannan abu a iya zatanta ba su sani ba za su take ku ba sa da ilimi akan cewa kuna rayuwa a nan za su take ku wanda daga cikin usulubin qur'ani wanda ya bu wato akwai akwai ajaib ji maluman tafsiri daga ciki akwai al-imam al-baydawi yace wannan usulubi ne na ajaib a cikin qur'ani da Allah subhanahu wataala ya kawo kuma ana buƙatar mutum ko da yaushe dan uwanka ka dinga kyauta masa to karka ci a kai ku yi alkhairi da shi bai zo ba dama wani saba alkhairi gare shi a'a kana biye shi bashi ya ce zai kawo ai dama ya saba cinye kuɗin mutane ka zama to kullun kana kyautata masa akwai abin da ya sabe cika wannan abun ba idan kake buƙatar a dinga kyauta annabi ce ka mu'amalaci mutane yadda kake buƙatar su mu'amalace ka sai ta ce wa hum la yashkurun ba su sani ba sai Allah ya ce fatabassama dhahikan fatabassama dhahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Allah ya ce fata bassama zahikan min qawliha sai annabin Allah annabi Sulaimana fata bassama sai ya yi murmushi zahikan yana mai murna yana mai jin daɗi min qawliha da zancensa cewa ta yi masa uzuri har ma daga cikin Muhammad bin Ali Sabuni alaihi rahmatullahi yake cewa fayalaha min namlatin zakiya yace wannan tururuwa ce intelligent mai hankali mai tunani kaga dabba ce amma tana ma dan uwa tana ma dan uwanta halitta uzuri to wannan abin da ta ce la ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun sai ya sanya wa annabi Sulaiman ya ji dadi akan ga halitta ta Allah subhanahu wataala tana da uzuri a rayuwa me ya faru fata bassama sai ya murmushi dahikan yana mai murna yana mai jin daɗi ba yana mai dariya ba a murmushi ne tare da farin ciki domin shi akwai mace tsakanin malamin lokacin suka ce akwai mace tsakanin al-ibtisam da kuma al-dahik akwai mace tsakanin dariya da kuma mi da kuma murmushi wanda in gadi bi al-furuqul lughawiyya zaka samu wannan cikin mughdil labib na ibn hisham ya kawo wannan zancen al-farqu bayna al-dahik wal ibtisam almuhimu dai fatabassama sai annabi suleiman ya murmushi abinda manzon Allah yake cikawa shine murmushi manzon Allah bai cike yawan dariya ba har annabi ya hana mu yawan dariya nabi ce la taksiru min ad-dhahik fa inna ad-dhahika tumayyitu ka shaidin ku da yawan dariya ka zaman to kai kullun ta dariya cikin dariya har mutum yayi dariya wani har cikin sai yayi ciwo annabi ya hana mu wannan sai ga annabin Allah annabi Sulaiman fata bassama dahikan sai yayi murmushi yana mai jin yana mai da yana mai jin dadi da irin yabon da tururuwa ta yi masa ta yabe sa da alkhairi ba shi kane ba hadda zawatan hatta rundunarsa da ta ce wa hum la yashkuruna fa qala sai yace rabbi auzi'ni ya ubangiji na ka datar da ni ya Allah wafiqni ka datar da ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا الله كداتر دني أكن لكسن جيمي وكبوديا akan ni'imar da kai min kai Allah na har kasa ina jin maganar tsuntsaye ga tururuwa ta yi magana na ji zancenta ba ni ma ni zakai ne kadai ni kadai ba hadda uwayena babansa Allah ya ce wa alanna lahul halid ko Allah ya ce mun sauwake masa watan karfi shi annabin Allah ƙarfe Allah ya bashi waton Dawud Allah ya kore masa ƙarfe ji ne ke so ya sarrafa ƙarfe Allah ya ce mu sauke masa wannan abu ya ce ya Allah ka bani damar na gode wa ka ka bani dama da kasance mai maka godiya da ni da uwayena akan nema da Allah subhanahu wataala kai mu wa ana amal salihan kuma ya Allah ka bani ikon aikata aiki nagari wanda tardahu zakir da wannan aiki ai allazi tuhibbu aikin da kake bukata ya Allah shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karanta da mu yawaita addu'a akan kai roki Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was sadad Allah ya datar da kai game da aikin alkhairi domin duk abin da kaga kana yi na alkhairi wallahi ba yin kanka bane taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله ka datar da mu da abin da kake so kuma da shi sai Allah ya sauke maka kaga kai baka jin wuyar abin kaga wani shi kiyamu da jin wuyar ta wani karatu kana jin wuya sai kuma Allah ya datar da ka tawaggode wa Allah subhanahu wataala ni'ima ce Allah ya maka to ga annabin Allah ya gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya masa yace ya Allah ka datar da ni akan yi maka godiya akan ni'imar da ni Allah kai min da kuma ni'imar da kai ba uwayena sannan wa an a'mal salihan ya Allah ka bani dama ta in yi aikin na kware annabin Allah ne sarki kuma lokacin shugaba ne manzo suna cikin daga cikin mutum guda hudu suka mallaki wannan duniyar gaba daya annabin Allah annabi Sulaiman ya mallaki duniyar nan gaba daya gashi mai mulki shi an danke president kuma gashi annabin Allah sannan kuma gashi malami kuma gashi mai kuɗi Allah ya tara mai kumbi sannan kuma ba shi ba mata ma Allah ya tara mai dama annabi ya ce arba'u min sa'ada ko abu guda hudu na cikin jin daɗin rayuwar duniya in Allah ya baka Allah baka jin daɗin rayuwar duniya annabi ya ce ka samu mace ta gari mace ta gari Allah ya baka gida kanka yalwatacce wanda har kallo ka aibu kai da matarka sannan ka samu abin hawa na kwarai sannan kuma ka samu makoci mutumin kirki in Allah haɗa maka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama maka duniya gaba daya to annabin Allah annabi Suleiman Allah ya bashi wannan gaba daya ga mata dan ya himmata akwai suke cewa annabi Suleiman ya himmata dan shi ga mata Allah ya bashi kuma ga ka san mata annabawa ba haka ba irin wannan namu bane sannan kuma ga mulki ga kuɗi ga gidaje kuma ga ilimi dole wa Allah subhanahu wataala godiya to kada baka ga wannan ba kuma ka gode wa Allah subhanahu wataala sai ce wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ya Allah ka shigar da ni aljannaka ai darur rahma gida na rahama gidan da duk gaba ɗaya rahama rahama ce shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace Allah subhanahu wataala ya halicci asnafikin rahama guda ɗari rahama nau'in rau'in rahama na Allah ƙaɗari ne sai Allah ya sanya tas'in da sha tara tas'in da tara gomiya tara da tara kenan ko ɗari ba ɗaya gaba da cikin aljanna rahamar Allah ɗaya ce Allah ya kawo duniya sai mun shiga aljanna mu iske wa'ancan gobe a ɗari ba ɗaya Allah ya samu dace da wannan rahmar to ga annabin Allah yana addu'a wannan malam suka ce ana nuna mana cewa kakka zauna ba kai wa kanka addu'a ka dinga roƙon Allah duk annabawan Allah za ka iske kowa na addu'a kuna roƙon Allah ya karba mai annabin Ibrahim ya yi addu'a lokacin da ke gina masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a annabi Musa ya duk annabin Allah sai kaga alqur'ani ya roki Allah subhanahu wataala ya datar da shi kuma ya sanya shi cikin aljanna yace wa adkhilni ya ubangiji ka shigar da ni bi rahmatika da rahmarka domin a gane maka a nuna maka aikin ka bai saka aljanna aikin ka balantana wani shehu ya ce da kai a aikin ka kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ce ba wani a duniyar nan da aikinsa zai kai sa aljanna sabi suka ce annabin Allah har da kai yace har ni sai in Allah ya lullube ni da rahamarsa ya Allah ka lullube mu da rahamarka ya Allah ka sanya aljanna ce makoman mu Allah ka sanya aljanna ce makoman mu ya Allah ka kare mu da huta وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يتي يا الله كشغر دني الجنرك درهمرك في عبادك الصالحين أي مع عبادك الصالحين tare da bayonka nagartattu wanda suka bota waka masu suka ce al-ibadu salihin nan ana nufin annabawa idan kaga Allah ya kawo ibadu salihin ba kawo kuma annabiyina ba to ana nufin annabawa to ya Allah mu baka sanya mu watan cikin bayun ka nagari Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin sai Allah ya ce aya ta gaba wa tafaqqada qayyir faqala ma li la ara al-hudud am kana min al-ghaibin لو عذبنه عذابا شديدا كما أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين
Allah ya ce wata faƙada taira faƙala mali la ara alhudhuda am kana min alghaibin لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله يتي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد annabin Allah annabi Sulaiman tafaqqada at-tayy sai ya shiga cikin tsuntsaye yana neman alhuduhudu an suka ce alhuduhudu wato tsuntsu ne wanda yake nuna wa annabi sulaimana yake tsinkayar inda ke da kwai ruwa in huri akwai ruwa a ƙasa annabin sulai hudu hudu shi injiniyar ne yana iya gano cikin ƙasa nan hurin akwai ruwa in ya gano akwai ruwa sai ya gaya wa annabi sulaimana shi sai annabi sulaimana ya ce wa aljannu su gina rijiya a fiddo ijiyar ruwa a sha da al'umma ana tafi dama an tafi cikin cikin zahi ana tahiya to ga kuma lokacin sallah ya yi in ji wasu malaman tafsiri sannan kuma ga ba ruwa tare da mutane Allah ce wata faƙadar tsayira sai ga annabi Suleiman yana shiga cikin tsuntsaye yana nema faƙali sai ya ce maliya la'ar alhudahud me ya same ni ban ga alhudhud ba wani tsuntsu ne ya ce ya aka yi ban ga hudhud ba am kana min alghaibi ya ce ko da hudhud kin waton ya kasance ya ce bal kana min al-ghaibin ta yi wata kila ya tayi hurin da bai gaya min bane ya fita ba ta da izini na ba sai ce la u'adhibannahu azaban shadida eh yace na yi masa azaba azaba mai tsanani bari suka ce shine wato daga ciki akwai imam tabrani akwai ibnu abbasin cikin sahabban manzon Allah nan kasa kasa kuma akwai su ibnu kasir alaihi rahmatullahi ta'ala yace la u'azzibannahu azaban shadida nayi masa azaba azaba mai tsanani suka ce annabin Allah na nihin sai ya firge masa farafukai sai da ba zai ƙara tashi ba yi hira aula azbahannahu ko kuma in yanke sa sakamakon laifin da ya aikata da ya tafi bai nemi izini ba wannan shi gina cewa in kana karkashin shugabanci to duk abin da za ka yi ka nemi izinin shugabanci in za ka yi bulaguro nemi izinin shugabanci matsayinka na ma'aikaci an doke ka aiki to in za ka yi abu san tukaru gagarai rana kaza ba za ka zo wajen aiki ba ya ce aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da hujja hujja bayyananniya in ku hudu-hudu bai zo da wannan ba ga lokaci yayi ana buƙatar ruwa kuma babu hudu-hudu balle ya yi bayanin inda ruwa suke to sai ran annabin Allah ya dan kuna sai ce to wannan mutum wannan hudu-hudu kin in bai zo min da dalili ba ko kuma in bai zo da dalili ba to yace zan yanka sa ko kuma nemi azaba azaba mai tsanani to sai ga hudu-hudu ya dawo yana dawowa sai aka ce mai ai annabin Allah ya tambaye ka da bibi ibn kasir mukhtasar na ibn kasir aka ce annabin Allah ya neme ka kuma hawa ya dauki ya dauki mataki ya dauki mataki a kanka sai ce da ya dauki matakin bai kawo badalinsa ba aka ce ya kawo badali ya ce in ba kai kaza ba kaza ne yace to alhamdulillah na tsira yace na jautu yace na tsira ka ibn kasir ya kawo wannan kisan Allah ce fa makasa gairu ba fa makasa gairu بعيد فقال أحط بما لم تحط به نعم وجئتك من سبأ بنبأ يكين
Allah ce fa makasa gairu ba'idin sai ga annabi Sulaimana bai jima ba a inda ya tafi inda ya tafi wato ba wadan jima waye ba ya dan zauna ne amma lokaci dan yasiri mai sau mai mai girma ba sun maja ila Sulaiman sai ya zo wa annabin Allah annabi Sulaiman fa qala da ya zo ya ji labarin an ci ana neman sa sai ya zo wajen Sulaiman ya ce ahabtu bima lam tuhit bihi ai ittala'tu ala ma lam tattali alaihi wa araftu ma lam ta'rifuhu ya ci annabin Allah ranke daɗe na je inda ke baka je ba kuma na san abin da baka sani ba kaga daman yayi barazana zai yanka sa ko ya cire masa furafukai ba tashi sai ce a ai ba yawon banza ban ta yawon gandali ba e ka sa akwai wanda su bai ta yawon gandali ba ya ce inda na tahi a haɗu bi ma lam tahiji bihi na tafi ne inda kai annabin Allah baka taba zuwa ba sannan kuma na san abin da kai baka sani ba duk da matsayinka na annabi kuma Allah ya baka ilimi yace wajituka min saba'in bi naba'i yaqin yace na zo maka da wani gari da ake cewa saba da yake kasar Yaman bi naba'in da wani labari aha mai muhimmancin gaske zai zaka muhimmantu da shi sannan wa amr wa amrin sadiqin khatir da kuma al'amari na gaskiya wani al'amari na gaskiya ko mai tarin hadari sai ce inni wajattu inni wajattu ra'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim وجدتها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يتي إني وجدت امرأة تملكهم annabi Suleiman da ya magana cewa zai azabtar da hudu-hudu da ya dawo ya ce a haƙo bi malam tsohit bihi waje duka min saba'in bi na ba'i ya sai ce inni wajattu mura'atan daga cikin al'amari abin mamaki da na gano inni wajattu imra'atan ni na tarar da wata mata tamlikuhum ita take jagoranta su abin mamaki ne a al'amari ne wanda ke da girma na a tarar da mace na jagoranci ya ce daga cikin abubuwan mamaki da na gano wai mace na iske kadi wai mace ce na iske tana jagorancin su muhammad bin ali sabuni alaihi rahmatullah da ya zo kan wannan ayar sai ce ai wajahul ajabi أن الم... أن... أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن ل... ل... ل... لإرادة المماليك yace abin mamaki cewa wata mata an san cewa maza suke jagoranci mata ba su dace da jagoranci ba har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa lan yaflih lan yafliha qaumun wallu amrahum imra'atan manzon Allah ya ce duk al'ummar da mace ta jagoranci su ba za su ci nasara ba har abada in aka ce mace ke jagoranci annabi ce ba za a samu cin nasara ba har abada shi yasa mata su dace da jagorancin ba sai ana ganin wai kamar mace cikin gida ta zauna ta kula da iyali ko ana ganin wai wai wai dan kauyanci sai da suna wai manjamin wai ta kai ba ta daki gobe cin shinkawa tunda da sai ba ta sa wasu tana ta haya tana yawon tana yawo ta duwar ta gani da ash asa gabar ta yi magana da dan iska da dan banza kowa abokinta ne tunda ba ta hito tana yawo ba a wai ita kawai ita ba ta waye ba wai ita yar ƙauye ce kaga hadatan maza suke jagoranci mata aikin su kawai su zauna da gida su tarbiyyantar da yara in ka dawo daga wajen aiki ka iske an dawa maka abinci amma rayuwa ba ta yi daɗi ba ka fita da sahila kwal ko ka ta yi biro ba za ka ta ta biro to waye mijin waye mata wai ana ganin wannan shine waye waye wannan shine waye sai kullum kana wajen mai ordebu kullum kana wajen mai ordebu shi yasa wallahi duk wanda ya aure yar boko na cikin tashin hankali bai rabuwa da shi wato bai na harin da kaga kullun cikin takeici yake takeici kullun cikin takeici yake
subhanallah
ka shiga tambaye wanda suke da aure da yan boko kuma aikatan gwamnati babu lokaci ba da lokaci ne in mun madance da dare preparation wutar ta ta hela kwal ta san komidi ai mu yaro ya mu tsangarin rogo ka tausar ta koma lakwal in ta dawo can in baka ci sa'a ba a dawo baka abinci shi ma abincin rabin da rabi wani kote ya da wani kote bai dawa dare na yi ba ta da lokacin ka preparation take yi tana saman kai yana wai wata na preparation kurfin gobe ta sai kuma ta dashi ta yi Allah ya sauwaje in ba ga ba sai kuma kai ki dauke shi hidar ma
la hawla wala quwwata illa billah aga an samu matsala to kaga aikin mata su ne su zauna a gida su kula da su kula da mishi shi yasa wallahi duk ma'aikacin gwamnati wanda yake duk dan kasuwan da yake da aure da yar yar boko kuma aikacin gwamnati to kullum bai ƙara takeici gane ke shi wallahi an yi aure an bar shi bai da mata sai in ta kama aji za su ta yi wata mission in wata furushi ta gaya gida ta yi mission kwana goma kwana goma sha biyar kuma kai kaɗai wa da kalashi da kalaka filbeti ta hana ma ƙarin aure kuma ta ta barka daga kai sai kwazon cikin gida sai salon Allah ya sauwaƙe ya ce in yi wajattu imra'atan na tar da wata mata abin mamaki wai tamliku wanda take jagorancin su wa utiyat min kulli shay'in Allah ya bada dukkanin abin da ake wa masu mulki na jin daɗin rayuwar duniya ga mulki ga kuɗi kuma ga mazaci sai ce walaha arshun azim kuma daga cikin abin da ya ƙara bani mamaki Allah ya bata wani al'arshi wani gadon na sarauta azim mai girma masu da ce ba girma ba na hajami a'a girma na wasan yadda aka sarrafa shi ta zinariya ce aka sarrafa wannan abun da shi gado ne na zinariya wanda aka aka aka abin nan aka kawata shi da zinariya yace ba ma shi ba yace wajadtuha wa qaumaha na tarar da ita da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillahi babban matsala abin da ya kamata kai mamaki annabin Allah kuma su ba san bauta wa Allah ba ba su sallah ba su ma san Allah ba yasjuduna lishamsi aƙidarsu su ne bautawa rana majusawa kenan yasjuduna lishamsi min dunillahi su ba su san bautawa Allah ba suna bautawa rana ne kuma bayan Allah subhanahu wataala sai ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum haƙiƙa shirin shine wanda ya kawata musu aikin su a suka ga suna bautawa rana suna mata sujuda fasaddahum anis sabili sai ya kauda su game da bin Allah subhanahu wataala ba sa biyan Allah subhanahu ba su bauta wa Allah su aqida su bauta wa rana sai ce fahum la yahtadun da wannan su basu kasance masu bin tafarki na shari'a ba duk da malumi suka ce wannan a- fahum la yahtadun kalma ce ko jumla ce take tamfari da adi za ta zo ta baya Allah ya sujudu
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم Allah ya ce Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard fahum la yahtadun su ba sa shiryuwa in ji hudhud yana gaya wa annabi Suleiman sai ce Allah ya sujudu malum suka ce wannan lawun eh, za'ida ce ai ma'ana shi fahum la yahtaduna ay yasjudu lillahi su ba su kasance masu bin hanyar shari'a ba ta hanyar za su yi wa Allah subhanahu wataala sujada alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wanda shi ke fitar da duk abin da ya buya a cikin sammai da kasai shi Allah shi ke bayyana da shi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun kuma Allah ya san abin da kuke boyewa duk abin da muke boyewa Allah ya sani kuma duk abin da muke bayyanawa Allah subhanahu wataala ya sani jama'a muna fahimta annabin Allah annabi Sulaiman yana sauraron wannan labari sai ce Allahu la ilaha illahu alhudu da cewa cewa Allah shine wanda ba abin bauta da gaskiya kaga wannan da'awar annabi Sulaiman ta yi tasiri ga watan alhudu tsuntsu yana wani nasiha yace Allahu la ilaha illahu yace Allah lalle ba wani abin bauta da gaskiya sai shi wanda ya kadaita rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma nan ne karshen maganar an ɗaya maganar hudu hudu to da annabi Suleiman ya ji wannan labari sai ya ce wa hudu hudu kala قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم مم.
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
Allah ya ce qala sananzuru a sadaqta am kunta min al-kadhibin idhhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un Allah ya ce qala sai annabin Allah annabi Sulaiman ya ce sananzur za mu kalla za mu duba a sadaqta am kunta min al-kadhibin gaskiya ka faɗa ko kuma a'a kana cikin makareta ƙarya kake yi malamai suka ce annabi suleiman ya yi shakka game da labarin da alhudhudu ya basa yana inkarin cewa eske a duniya akwai mai mulki irin nasa saboda ya roƙi- ya roƙi Allah subhanahu wataala ya bashi mulkin da ba a baiwa kowa ba a duniya to wannan dalilin ne yasa annabi Sulaiman ya yi inkari yace sananzur asadakta an kunta minal kadhibina kai hudu hudu jira za mu gani wai gaskiya ne ka faɗa ko kuma a'a ƙarya kake da wannan ne duk wanda Allah ya baiwa jagoranci to iya ka maka zance an ce wane wane ya maka kaza ko yayi kaza ka tsaya ka bincika Ka- kar ka yanke hukunci cikin bacin rai gashi Allah subhanahu ya yayi bayani ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu a wata waya fatajassasu ko ku fatatabbatu fatatabbatu ku bincika ku tabbatar sannan ka yanke hukunci da ya fa da haka ta faru sai ce izhab bi kitabi hadha sai dauko takarda sai ya rubuta mai yace je da wannan littafi nawa fa alqihi ilaihim ka jefa musu wannan littafin ka jefa shi saman gadon balqis ka dawo fatawa- thumma tawalla anhum sannan ka dan kebance ka dan boye kaga me zai faru jama'a muna fahimta annabin Allah ya ce masa izhab bi kitabi hada je da wannan littafi nawa zuwa garin Balqis Saba ka je da wannan littafi a ƙasar Saba fa alqih ilaihim ka jefa musu wannan littafin thumma tawalla anhum sannan kuma ka juyo ka dan buya daga gare su maga me zai faru fanzur ma za yarji'un kaga menene wato balqis da mutane za su faru malaman tafsir suka ce lokacin da annabi suleiman ya ya tura hudhud da wannan littafin da ya zo kanta sai ya dan yi rafrafa wato sai ya dan motsa da hurafukansa sai ya jifa wannan littafin sai ya huce tana ganin littafi sai ta ce
قالت يا أيها الملأ إني إلي ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ta hidai ke ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون الله أكبر التي قالت يا أيها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ga annabi annabi Suleiman ya tura hudhud da watan littafi yana zuwa sai ya jiwa mata letir sai ta doka tana karantawa ta ce ya ayyuhal malau ya ku fadawana ya ku ministorina ya ku diddakin ne na inni ulkiya ilayya kitabun karim tabbas ni an jefo min an turo min da wani littafi kitabun karim wani littafi mai daraja littafi mai girman gaske wannan littafin daga annabin Allah yake annabi Sulaimana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan littafi daga annabi Suleimana ne da kuma da sunan Allah ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai sakon daga annabin Allah annabi Suleimana littafin ya bude da bismillahir rahmanir rahim jama'a muna fahimta kaga wannan dalili na duk abin da zaka fara bawan Allah ka fara da sunan Allah subhanahu wataala annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi su ce duk aikin da aka fara ba ambaci Allah ba a cikin ta wannan aikin baya albarka wannan aiki lalatacce ne wannan aiki baya zuwa ko ina duk abin da zaka yi na aiki fara sa sunan Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sai Allah ya taimake ka a jarabawa zaka rubuta fara da bismillahir rahmanir rahim zaka zo bude shawanka fara da bismillahir rahmanir rahim duk abin da zaka yi sa sunan Allah subhanahu wataala a farkon wannan al'amarin sai Allah ya taimake ka a rayuwa kace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min Sulaimana kaga min harfi jar harfu jar ne amma sai zamanto Sulaiman malaman larabci suka ce ai ismu mamnu min as-sarf ne wal illatu fi mad'ihi min as-sarf annahu alamun ay annahu alamun a'jabi to innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne yake farawa kuma wannan littafin annabin Allah annabi Sulaiman ya turo da shi tafe ya ce Allah ta'alu alayya Allah ya ce Allah ta'alu alayya kada ku ka girman kai kada ku yi min tsaurin kai kada ku yi takabburi gare ni kamar da wasu masu mulki suke kasan in ana zancen girman kai da dagawa da jiji da kai ba a yi mai mulki ba malam idan kana neman mutum da jiji da kai da dagawa da cewa mu mu ne to sai mai mulki kamar da kasan in kana neman hasada kaga hasada tsantsar ta tsagoranta in ka shigo wajen su malamai aka rama kallahu to an yanke yindikin in kana neman keta keta da rashin ci gaba dan annabi adam in ka zo dan kasuwa ya kowa ya keta da gilli dan kasuwa in kuma kana neman kishi in ka zo wajen mata nan ne watan ya baza kayansa can ne ake ciniki a wajen mata kaga su masu mulki sun yi kowa ya mi iya girman kai shi yasa in ma magana zai maka shi kadai sai ce mu ba a mana iskanci duk wanda ya mana kaza za mu mai kaza yana ji da giyar mulki shi kuma mai kudi masu ma'an kasuwa akwai akwai akwai keta gare su keta ɗan kasuwa ya iya keta la hawla wala quwwata illa billah shi wani da zashi ina ya sa da zashi kuma nikin wane ma a tare shi wala duk sai shi tashi a tare wani in ya kasa dan kaya ana zawa sayan shi kayan sai ce to shi ma yanzu irin shi ne koma sai da ba saboda wai bai so ya gana shiga shagon ka su kuma malamai in hasada ce su yi kowa iya hasada malamai su yi kowa iya hasada mata kuma kishi to shi nan suka ce kar gushe ba mu mun ya wannan abin Allah ya kare to sai annabin Allah ya ce mata Allah ta'alu alayya kada ki girman kai da ke da al'umma ki kada ka kaurin kai da takama gare ni wa atuni muslimi ko ku zo min masu kuna masu imani kun musulunta kun mi kauya ga Allah subhanahu wataala sai ta tara majalisa balikin ta mutanen ta al'umma ta gaba daya tana shawara da su wannan shi kina cewa matsayinka na jagora to akwai bukatar ga dinga zama kana mi kana shawara da su ibn ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafi da ya rubuta a siyasatu shar'iyya ya kawo wasu maganganu kusan haƙƙin wanda kake jagoranta idan kana jagorancin mutum an ce kai ne jagoransa to a kusan haƙuƙuwa guda goma sha ɗaya akan talakawanka duk jagora ya sani haƙƙi guda goma sha ɗaya akan akan ai talakawan a gurguje na fara iqamatul adl bainal bainar ra'iyya ka zama to mai tsaye da adalci in kana jagorancin al'umma to ka zama to adali in rabo za a yi ma sai kowa ya samu sannan amma mu yanzu in taimako aka aga ci a raba tun daga hakimai an koya musu sata tun daga hakimai wallahi to ballata na sama in taimako aka kawo ga hakimai har shi kashi sai ya raba har shi kashi sai an ba take Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya kira ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'u lillahi Allah ce walau ala anfusikum adil walidaini wal aqrabin abana agurguje e watan kaga adalci a matsayin ganin shugaba wajibi ne na cikin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum bakwai da Allah zai sanya a cikin unarsa ranar da babu wata una sai unar Allah subhanahu wataala annabi ya ce akwai al-imamul adil shugaba adil wanda ya zamanto mai adalci a cikin al'ummarsa a gaba hadisin imam bukhari eh, musnad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi yake cewa ahabbul khalq ila allah imamun adil cikin bayan Allah wanda Allah ya fi ko wanda Allah ya fi so shine jagora kana jagora kuma adalci manzo Allah yake cewa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi fa in amara bi taqwallahi wa adala fa inna lahu bidhalika ajra wa in amara bi ghairihi fa inna alayhi wizra annabi ce kun ga jagora shugaba tun daga hakimi mayor conseiller mayor prefet gouverneur dipte minister shugaban kasa dukkanin su wa'annan shugabanni ne manzo Allah ya ce innamal imam kun ga jagora junnatu wata garkuwa ce min wara'ihi ay yuqatalu min wara'ihi da ake yaka ta bayansa wa yuttaqa bihi kuma ana garkuwa da wannan shi shugaban fa in amara bi taqwallahi in yayi umarnin al'umma sa jin tsoron Allah wa adala kuma yayi adalci a tsakanin su fa inna lahu bi zalika ajra la da za a bashi in kuma yayi umarni da sabon Allah subhanahu wataala zunubi za a bashi kai imamu tirmizi ya fitar da hadisi ya ce eh salasatu da'awa salasatun la turaddu da'awatuhum mutum guda uku Allah bai bai da addu'ar su mutum guda uku suka yi addu'a Allah subhanahu wataala yana karɓin addu'ar su daga cikin su manzo Allah ya ce as-sa'imu hatta yaftir mai azumi Allahu akbar mai azumi sai lokacin da ya budin baki duk abin da zaka roki Allah subhanahu wataala imamu tirmizi ya ce hadisin hasanun sahihun duk abin da zaka roki Allah in dai ba haramun bane sai Allah ya baka matsayin ka ne mai azumi na biyu annabi ya ce wal imamu al-adil da shugaba adili na uku wa da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta manzo Allah yake cewa Allah zai faɗa ya ce wa izzati la ansurannaka walau ba'da yini na taimake ku koda ba yanzu ba Allah ya alkawari abu na gaba a gurguje alhukumu bi shar'illahi ta'ala matsayin ka na jagora kana jagorancin al'umma to ka zamanto kana hukunci da watan littafin Allah subhanahu wa ta'ala gashi Allah subhanahu wataala ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu anka min Allah shay'a Allah ce mun sanya ka akan tafarki wanda ke tsararre shari'a ta addinin Allah Allah ce fattabi a duk jagoran duniya ya bi ta kubar duk wani abu wanda ba littafin Allah ba wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ku bi son Yahudawa Faransa Allah ce kar ku bi su lan yughnu ankum min Allah shay'a ko ba su yi wani ku daga Allah komai abu na gaba a gurguje annusu lil ra'iyya ka zama to kana wa shuwa abinda a al'umma da kake jagoranci nasiha ka zama to ka tsayu a kansu wajen jayo duk abin da zai amfanar da su duk abin da zai cutar da su ka kiyaye alamma har kai suna kawo kuka gare ka ruwa suna rushe musu gidaje ka kasa dukan matakai akwai matsala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa hadisin da imamu muslim ya fitar ma min ra'i yastar'ihu Allah yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawm al-qiyamah wa huwa ghashun laha harrama Allah alaihi ra'ihat al-janna annabin Allah ya ce ba jagora shugaba tun daga hakimi tun daga hakimi har zawa kolin shugaban kasa ba wanda Allah zai bai wa jagoranci na al'umma sannan kuma ya dawo ya ha'inci wannan jagororin nasa wanda ke jagoranci ƙarshe annabi ce Allah sai har Allah zai haranta masa ƙanshin aljanna ba shiga aljanna ba ƙanshin aljanna ma wallahi ba zai ji ba jagoranci musiba ne abu na gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa ma min amirin yali amra almuslimina thumma la yajhadu lahum wa yansaha illa lam yadkhul ma'ahum aljanna ba wani jagora a duniya da Allah zai dora shi jagorancin musulmi sannan kuma bai yi kokari wajen dora su ta farke madadaci ba bai dinga musu nasiha ba ba ce Allah subhanahu wataala ya haranta min shiga aljanna tare da su abin da gaba ka zama to mai hakuri da kuma tausayawa wa al'ummarka matsayinka na jagora annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a lokaci yayi sai ya kamata mu kwana sai gobe mu dora yin Allah subhanahu wataala ya yarda wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh